الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke walkar kada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 21 ga wata na Ramadan hijira shekara 1443 wanda ya dace 22 ga watan hudu 2022 a darasi da ya gabata muna cikin cikin sautin shura ne ko? cikin shura muna mun tsaya aya ta 47 cikin shura aya ta 47 za mu tashi aya ta 48 insha Allah cikin sautin shura kayan da na kwayon tambayoyi a na farko yana tambayar me mutum mutum ne ya kashe mutane ba da kangan ba shin zai musu azumi a takaice magana kafara ta wanda ya kashe mummuni akan kuskure wanda ya cikin tuntun da sa to wannan dama akan kuskure ne ake magana kafara ta ‘yantar da bawa ko azumi sati to amma yan kuma matsalar kashe mutum balle da mota ko da hannun hannun sarrafa iya buƙatar kwasta ajiba a ga iyayen misali ni duro ba ne ina doke da mota tuka mota akwai lokacin da zan yi haɗari ko mana kafara kuma akwai lokacin da zan yi kafara kuma akwai na ganganci da gangaune ma shi abinda ake cewa na kafara na kuskure wani abu ne wanda ne abin iya alaƙa da ni akan kuskure ba dangan ba amma misali ina cikin mota sai ta kama da wuta ko ina cikin mota mun zo hanya ko ashe hanyar misali da damana ne gada ta wada sai maka wada da ni da ku fasinja sai na tsira wannan babu wani abu da ku mutu wani abu daban a kaina don ba wani abu da shahidi ba ni ba ni ba ne kuskura wani abu ne na hanyar da ko ko ina cikin tuki ina kan hannuna muna ta yi a kan ƙa'ida sai wani biyu tun samu da shi wajen tsere mana mun tsere dai ya samu da shi wani mutu duk wannan bai cikin hannun duroba balle a ce dole ka fara kenan ba a kowane hali ba ne ba sai inda hannun duro ba wani abu ne ya kan kuskure wannan shi na ke cewa zai ka fara kuma na abu na biyu ka fara mutum biyu goma ya kaɗe ko suka mutu a mota ka fara goma zai wannan malamai suna da maganganu kan mas'alar ta idan mutum ya haɗari sama da mutum guda ka fara mutum to gaskiya da dama suna ga cewa adadin kafara adadin mutanen da kashi to magana mai sauki addini su iya su inda su mashawar hakan ya ga wata fatawa da ya kawo kuma da hujja gaskiya mai kai cewa kullum shari'a tana aiki da abin da yake ruwa kuma shari'a abu ne na sauki a musulunci idan ka ce mutum duk adadin mutane ya musu kafara to za a shiga wani hali mutum har ya mutu ma azumin bai gida ba wani misali ce mutum misali masu kuka jirgin ƙasa ko jirgin sama mutum ɗari nawa ne ya ga haɗari allah sa su mutu don kana haka mutu ka idanu azumi sattin sattin ta ɗari a san ka kama ta kana yi kuma ga kafara a mara ba ɗaya cikin abin da yake waki tun da aiki guda ne wani kuskure da kai aiki guda ne mutum da za su mutu kuna kafara guda ta tun da wani aiki ne guda kai ko mutum zai mutu a kan wannan abin wannan kafara ba ta take makon wannan shi magana mai cikin gaskiya Allah wa sai eh me ya hukuncin buɗe alƙur'ani a lokacin da ta tarawo ina bana tambayi da yana mun yi karatu wato farkon karatu cewa malamai suna da magana kan limami ba mamu ba akan limami ne wasu ke kamar ta da bayan Allah shi na da bid'a ce buɗe Qur'ani da lokacin tarawih ya ga babu wata hujja ta haka to da suke da mu'arada kan magana shi an samu asar na Aisha radiyallahu anha ta sa ɗaya daga cikin maulakin ta yana musalla kuma yana buɗe Qur'ani wani shi ne asarkin da aka samu duk da ba marfu'i bane ba amma dai an samu asarkin wani yayi amma gaskiyar magana abin da yake shi limamin in sai ya limancin to ya karanta abin da ya ba ce ba ya sake qur'ani wasu ya bude da iya ba ya bude qur'ani da ka bude qur'ani su kwasa daga ta canza haka dai ba magana tsawon jama'a ya rike salula ko rike qur'ani kenan in zai yi kai limamu in za ka iya ka bar maulidin da iya wanda zai iya ja babu babu qur'ani ya iya kai kai ma haka zama mu ranar shi ne an kuwa kace sai gayi abin da ya daidai ba sa fara ka karanta abin da kariya to suna magana a kan mataki na uku na shi to su shi magana na gaba shi ma mu kai me za ka yi wurare kai da shura ne kai da wurare za ka yi wurare babu kabba irin matsala yin tamam za ka ga ma liman da qur'ani ma mu ba shi ne na ruwa da qur'ani to me fadi qur'ani shi qur'ani ya ga gaban shi to za ka fice ta da limako ta da mashi to shi qur'ani ne shi to kuma mu zakara shi gaskiyar magana ba mu ba bukatar ba wata hujja ba wata madogara da ma mu zama da salula ko qur'ani da karanta iya kashuwa da qur'ani shine qur'ani da wannan kuma naka da ma kai gaskiyar magana sai to a takaice da iya magana nan irin na san irin sai gasuwa ne ne gurin wanda zai shaƙa magani iya iya azumi misali mura sai ga ne me ne na shaƙe na gas a takaice shaƙe na gas nuna mai gas bai ba ta asibiti don ba shi bane ba ba sha bane ba to kashin ana kama magana na masu asibiti wannan abu ake matsa ba turin shi bai ba ta asibiti ba dai magana gas na abu bai ba ta asibiti na asibiti ba ko na mura kana mura ka shaƙa wani abu bai ba ta asibiti to magana ita kafi yan uwa masala ce wanda duk malamai sun da yawa ba wanda su da manzo Allah ce gashi gashi sharaɗin shi kaza shi za ku ta duk wannan malamin tsaye kowa na shi babban abu dai zama a masallaci kuma babu sharaɗin ga kwana kaza kwana dai ba kana iya ɗaya kana iya kwana biyu kwana nawa babu sharaɗin kwana kaza amma wanda yace zan yi kwana kaza kamata ya shiga ranar ta haɗa mai yace da ana fara wuri bayan wata ana kawo annabi sallallahu alaihi wasallam domin lokaci shiga wani shi ne sabani ce magana mai kari ya shiga kayan wada rana abin da kaga ya shiga wurin da yake takafi wannan bayan sallar asuba ne ya shiga wurin da yake bance kai shi takafi inda ka shiga ka kuma ba kai ba mu'amala da wani abu daban sai abubuwan na ibada ba kana salularka kana kasuwa kana tasha kana da magaran kana kano kana ne kuma kana takafi ba ba sai ba duk da ganga cikin iya masallaci amma hankalin ka iya kano iya saudiya iya nan wannan ba haka bane gaskiya ko da ka zo masallaci ko zance gaske magana amma bugi buɗe salula kana ko ina ya saba ma kaida kafin da aka shiga shi gaske magana kenan ba kuma magana ana yi kama ziyara da rura in ta kama shiga gida misali zai bukata ba ban daki ka shiga gida ka wato to za ka ban daki masallaci ka kai ba bukata zuwa gida zuwa zawwa ba zuwa ta'aziya ba zuwa tsada ba zuwa ganin mara lafiya kullum kana masallaci shine ne Allah subhanahu wa ta'ala bismillah بسم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور نعم أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا آية كهيوانا ta yi magana umarni da Allah subhanahu wata'ala ya yi na ba a masa kiran Allah kayan wurin da in ya zo ba wa damar gyara ba damar mai da azabar Allah ranar da ba ku da wata malaba ko wurin gudu wannan kira da Allah ya ba manzan shi wannan kira shi ne ta fa'in a aradu ɗan suka bijire yanzu ka kawo da kai game da wannan kira da kai to dai fama arsalnaka alaihim hafiza ba mu aiko ka ba ya muhammad kan kai ne mai kiyaye su ya kaɗa dole ne kowa ya bi umarnin Allah ba ruwanka kuma aiko ka ba mai kiyayewa a kansu a ce sai ka kula da su kai kiwon su sun yi ko ba su yi ba wannan ba naka ba ne ina alaika illal bala kurum abin da yake kanka isar da zakon Allah ne kurum eh fa inna ma alaikal bala wa wa alaikal sabal la cikin fa inna ma alaikal bala kurum kai abin da yake kanka Muhammad isarwa ne Allah ce wa alaina hisab kuma zartar da husu hisabi kamu akan bayi wani abu ne a wajen Allah subhanahu wataala kenan kai isarwa cikin naka idan sun budan kansu ba a turo ka ba ka kula da su in alayka illa albalagh ba abin da yake kanka ya isarwa wa inna idza azaqna al-insana minna rahma fariha biha wannan daga cikin ni'imar Allah halin bayin Allah Allah ce idan muka ɗanɗana wa jinsi na mutum wata rahama ta musamman daga Allah Allah so shi da wata rahama ya ci kai shi ya ba shi wata rahama wata nima fariha biya ka kai horin ciki har da jin kai kama abin da shi iya mai isa da gwada jin daɗi wayan ta suru sayyi'atun bima qaddamat aydi idan kuma kishiyar alkhairi ta zo kuma wannan abin Allah ya kamu dalilin abin da hannun shi ne mali kama shi ne ma kai to a wannan halin wata fa'inar insana kafo ƙwarai jinsi na mutum butirci gare shi yanzu ɗaya rana jin ni'imar da ya sha iya jin daɗi iya walwala iya lokacin da ya samu musiba lokaci guda jin ni'imar da ya sha ya mance ta sai ta fa'inar insana kafo me ka fa mana butulu iya mai mance ni'ima mai mantuwa ga ni'imar Allah mantuwa gare shi ta Allah nan da nake mancewa ci gaba لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير نعم dangane da abin da ya gabata kenan akwai darasi gare mu mutum ya zamanto mai godiya don ka shiga matsala kakkamance ni'ima da ka sha a baya magana ka zama to mai godiya Allah yana fushi da butulci na bawa ƙin godiya wanda har shi ne a wata rana na sallallahu ruwa da bukhari ya kawo musulmi ya kawo da yake magana ya ga mai yawa ɗan wuta duk mata ne su suka yi kowa yawa abu sun tambaya rasulallah ya aka yi mata muka yawa a cikin wuta ya ce domin su da kafunan ashir ya ce suna da ce ma ni'ima rashin godiya ya ce inda za ka kyautata ma ɗaya a cikinsu tsawon zomar zamani kana ta mata kyautatawa ɗaya rana ta mata wani abu da kyau za ta ce mara da kayan min da kan duk abin da ka mata za ta ce mai da wani wani halin mata ne da gami wannan abin da yasa Allah ya tarda shi yasa suka yi kowa yawa wuta kin Allah yana kushi da rashin godiya wannan ɗabi'ar mata ce na rashin godiya game da kyautata wa miji kuma wannan iya wakana da yawa ta ce mai gada ubangiji ta wannan halifa da ta ta haɗe ta hatta yau mutum wai halifa ne daga mamun ne cikin sarakuna ta fuskirci masu daula furin nan matar ta ce ni ma abin da nake so yanzu kurin ina so in yi rawa cikin turare kuma turare ba da ta yi zaka wani ba turare ne na manya e ta yi rawa a cikin turare kur ba cikin kasa ba cikin turare kur ta yi rawa ko a cikin kuma an san turare ba ina mun talaka ba ya ce an kare aka nemo aka gama aka tara turare aka yi wurin rawa turare ta yi guda ta shiga ta dama ta dama ta yi ta yi ta yi ta yi shi kenan kare ana nan can wata rana da ta gama su ta ce mai taɓa mani mai ka taɓa kai ya ce hatta yau matsi har na turare ɗan daga turare hauna abu na ne hauna abu daga turare sun fi koyi ba ya damanci damanci ta hata yau mutum kenan ɗabi'a mata ce sai aya ta gaba ta yi a suka shi Allah yana hushi da budurci Allah subhanahu wa ta'ala ce lillahi mulku samawati wal ard na Allah ne shi ke da cikakken mulki na samai da ƙasai gaba ɗaya shi ke abin da su don mulkin shi halittar shi ne bayan shi don haka ce ya halittu ma ya sha Allah yana halittar abin da ya so abin da ya so ke yi ke halitta sai ke magana kan ku bayan mutane ya ce ya habu da man ya sha'u inata wai habu da man ya sha'u zukur Allah yana ba da kyauta kyauta ce ga wanda ya so kuma ya ba shi kyautar iya mata zungur kurin iya mata na kurin mai na fi ne kurin kurin mata ne a ba kurin mata kurin tungur wa ya haɓu da mai sha'u zukur wani kuma ya ba shi iya mata zungur ba mace ko ɗaya ya ka fatar iya mace ma ba kurin maza kurin au yi zawiju zukuran nan wa'ina ko ku Allah ya cakuɗa musu maza da mata a ba wani maza da mata ɗiyan ko da kuma wai ji alumun ya sha wa ƙima wanda kuma allah su ya sa shi bakarari san bai aiwakon juya matance namiji ne kurbi aiwakon wani haka allah ya su kurin duka ƙari yawon na duniya ba ba kuwa kun ji ma da ake magana wani dan dabara akwai kwanne akwai abin halitta ne a ji a gama a wuri yawa wurin ma'aikacin ce ta mata ko abu da ba matsala amma idan babu kun babu ne kun ba bayi ma wannan ba bayi ma wannan halitta za ta da babu babu da na'urar ta mata kun an kare kenan wannan ni'ima ce ta Allah kyauta ce ta Allah ya iya maza kade ya iya maza kade ko ba iya maza da baka maza kade ko gaba maka gaba daya in ma su za ka ce gaba daya baka aiko gaba daya duka wannan kyauta ce ta Allah kuma wanda yake da mahi yawa kullum ni'ima idan kana cikin da baka san sai ka rasa wanda ke ya bai zan nema ce kaga wanda ke nema da kuɗi da komai ya rasa ya buga ya buga duk abin duniya an buga babu an zaka sa ashe kana nema baka sanar lahiya kan da ka samu shi lahiya ka kuma ga barci ba sai ka mace kwana nawa kai ka sama mace da gare ke wayewa ka makara ma sai ka kuma kai zaka sa ashe nema ashe lahiya wala abinci yace kenan ayu zawishu musu qur'anan wa inasa ko Allah ya arma mana ya hada musu maza da mata wasu kenan wai ji alimu insha Allah kima wani kuma ya sha ya sashi makarari duk wani wai kada kin matakin mutane ne mataki mataki ne akwai wanda Allah ba wancan akwai wanda Allah kun iya mata kadai ba shi akwai wanda kun iya maza sun kula ka ba shi akwai wanda aka maza da mata akwai wanda aka sa jama'a san bai aiko gaba da yace innahu alimun qadir shi Allah mai wannan aiki masani ne kuma mai cikakken iko ne akan kin abin da suke ci gaba وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا نعم الله سبحانه وتعالى na tabbatar mana bai alaƙa kai tsaye da kowane bawa sai ta waɗannan hanyoyi guda ya ce bai yi wa ga wani mutum allah mai magana sai ta hanyar wahayi omin wara hijab ko ta bayan wani hijabi irin yadda yawa annabi Musa alaihi salam ko yadda yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah yayi bi irashi ko bayan sarai Allah ya yi magana da shi din amma min wara hijab yace ayu da rasula ko ya aiko da manzo me ya kawo can an ce wahayi nan kuma aka kama ayu rasulun fa yuzi bi izini shi ma maza wayi ne an ce wannan maganar farko Allah yana ma bayan shi wahayi na ilhama shi wahayin farko ta hanyar a cusawa mutum abu a kurin Allah ya cusa mashi wani abu a kai ba wani mala'ika ba wani mata Allah kurin a sami abin kurin shi a cikin shi kurin shi ne wahayin ilhama irin da aka ce an wa uwar Musa alaihi salam wahayin ilhama sananne ne shi ne wahayin farko kenan in ma Allah ya cusa ma abin ta kai tsaye ko kuwa ta bayan hijabi ko kuwa a yusu da rasulan ko ya aiko da wani manzo na mala'ika fa yuhi ya ma yawa wannan manzo da yawa wannan bawon da aka aba manzanci wannan mala'ika sai ya wahayi da wannan manzo to suna hanyoyi da Allah subhanahu wata'ala ke alaka da bayi kenan ko ilhama ko bayan hijabi ko ta hanyar wani mala'ika aiko ma wani manzo ko wani ma ba shi aiko da ma ba cewa aiko da mala'ika zuwa ga wani ba shi bane ba cewa wannan manzon Allah ne kaddara nan wurin Musa manzo mala'ika aka kota mun ka misalai da yawa irin misali wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wani bawan Allah za shi wani gari ziyara ta ɗan uwa na addini soyayya ta addini ba ta duniya ba babu wani intar duniya sai wani bawan Allah ya isko da wani mutum a bakin gari iya jiran shi da ya zo suka ce bawan Allah ina zuwa ce wannan garin zalimi za ka wannan garin ta zani ziyara wa ɗan uwana ya ce kana zuwa wurin shi don wani abu daban kare wata abu kana addini wani da ranka ya ce a ina son shi ne kurin don Allah ya ce to ni kin wannan ɗan saƙo ne na ubangiji Allah ya aiko ni in gaya ma cewa Allah ya so ka dalilin saka kake mana bawan nashi da shi haka mala'ikan haka ne mala'ikan da aka aiko wajen makamu da mai albarar da kuturu dai ko wani abu abin da yawa Allah yana iya ko mala'ika yayi magana da wani kun ba manzo bane mutum mutum shi ya kana hanyoyi ne da Allah ke alaka da bayi ta hanyar irhama ko ta bayi hijabi ko ta aiko da wani mala'ika yayi wahayi ga wannan wanda Allah ya ma wahayi in manzo ne ko ku sako da Allah ke aiko shi ne ta ayyuka da rasulun fa yuhi bi izni ko aiko da wani manzo ke na mala'ika yayi wahayi da izinin Allah ma sha mai wahayi abin da Allah ke so ya faɗi innahu aliyul hakim Allah madaukaki ne kuma mai hikima cikin tsarin shi ci gaba wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nuran nahdi من نشاء ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور نعم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا bayan bayani zai ga hanyar da Allah subhanahu wata'ala ke mu'amala da bayan shi Allah ce wa kazalika kenan yi haka yadda Allah ya da sauran manzanni haka kai ma auhayna ilayka ruhan min amrina haka muka maka wayi na ruhi na alqur'ani dan littafi ne wanda yake raye zakata haka muka maka wayin wannan alqur'ani daga umarnin mu kuma makunta tadari marki tabo da iman kai kahin a maka wannan wayi ai baka san ba meye ma wannan qur'ani kana ma farko ma malaka jibril zawa duk rayu mutum kuma malamin tare bai san ba karantawa ba dai rubutawa kayan haka wayi baka san ma me yau maganar qur'ani wani ta da makaranta sani ba kula imani baka san ba me dokoki ko sunan na addini nuna bayan bayan manzanci ne aka baka littafi aka baka dokoki ko shirori na wani addini amma ka yi shi baka san komai ba kai ba kirkira kai ba ba gada kai ba kurin Allah ne maka wannan wahayi na alqur'ani walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha' amma wannan ƙurbanin ƙuran mun sanya shi zaman tukutu da haske amma haske ce da muna shirye da wanda muke so da shi mai rabon shirya Allah ke shiryewa da hasken alkur'ani ya ce nuran na ajibi muna sha min ibadina haske ne muna shiryar da wanda muke so a cikin bayinmu wa inna ka la ta'di ila siratin mustaqim kai kana shiryesuwa zuwa ga hanya mai tsakanin shiryesuwa akwai da kada laka dimana madarakan Allah ya bani ya dimana sha Allah ba ya manzo Allah daga laka dimana ba daga Allah dimana sha kai Muhammad bari shirye da kake so Allah ka shirye da wanda yake so nan kuma an ce kana shirye su zuwa ga hanya bidaka na akwai shirye su wata muwafaqa ta imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shirye da wanda yake so laisa alaka hudawo ba dana maka ba shirye da mutane mutum ya imani ya ba Allah a wannan abu ne a hannun Allah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya shirye da wanda karan kai shi shirye da wani da shirye da mutane saboda ce da a duniya babu wanda ya mai hannu ya ce wanda ya kyautata mishi wani shi tsawon rayuwar shi ya tsawon lokaci tun iya yaro har ya girma har lokacin manzanci abu talib ya mai kara dalilin shi an mai kara an kaura ta shi ya mai iya kan taimako da agaji da wani zai ma wani amma babu imani abu talib manzo Allah har lokacin barin duniya na abu talib iya karar shi ga miyagun abokan sa abu jahil manzo Allah bai dangana ba iya ta ya amni kawai da kalma guda in samu hujja a wajen Allah ya cece ka kalma daya duk abin da ya tsawo rayuwar shi amma da mace yadda kalmar ta tawhidi daya a lokacin mutuwa ce da za samu hujja Abu Talib ya juya nan Abu Jahl ce mai haba Abu Talib zaka bar addinin yara zaka bar addinin babanka Abu Talib ka bar addinin wani ka tanu ka bi yara nan manzo Allah ya ta ya ari kullai da kalmar daya kalmar ta hujjatin da kai kalmar daya babana kai kalma daya annabi iya yi abu jahil sunan karshe dai ba shi da rabon shari'a cewa ya ce ya muhammad kai haƙuri an ba don baka amin buri za ya mutuwa ya sana ba addinin yara to na kalmar da na yi ta ko don wani ta maka rai amma sai ina na kan addinin babana annabi ya bar shi haka yi mutu sai ta kai mu zara kenan inda iya dama da shi da shi haka annabi ya dangana ya bar shi suka mai da aka ce mai gwan abokai suka mai suka ce suka suka tura na ingarmi ake mai gan turuwa ingarmi mai gan turuwa ka tura mai gan turuwa a takaitar suka tura suka zuka shi ya sa ya mutu yana kawo kenan shi ya suwa nan da Allah ya ce wa inna ka la tahdi ila siratin mustaqim kamar Allah kana shirin da mutane kenan bayanin hanyar shari'a da ke shine bayani ne ana shi ya shaida mutane ga hanya ta kware ku zo ku bi hanyar Allah ku bi Allah iya bayani dalla dalla shi ne ake shi amma shari'a ta muwafaqa ta imani wani abu ne an Allah subhanahu wataala shine siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi hanya da aka ce yana shiryatuwa zuwa ga hanya mai tsaka ita ce siratal da hanyar Allah wanda Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi Allah shine yake da abin da ke samai da kasai gaba daya mulkan wa halakar wa abin da kullum lillah wannan shi mutake mulkin wannan ala illallahi tasirul umur bayan kalma ta ja hankali ta ja hankali Allah sai duka dai al'amarin gaba daya an kare an tattara an koma zuwa ga Allah gaba daya da mai gaskiyar da mai ƙarya da mai imani da munafiki gaba daya za ta tattara koma ga Allah subhanahu wataala sai
بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نعم كما استعبوا سورة سورة الزخرف a cikin ayoyin makiya a yan wadu wannan aka wani surori na karanta kwanan nan suna magana ne kuran akan abin da shi tauhidi tabbatar da risala imani da manzanci ran lahira sun suke magana kuran ayoyin makiya bismillahir rahmanir rahim hamim wal kitabil mubin bayan an batan wa'annan harfa wanda Allah subhanahu wataala shine mahi sanin hakikanin fasar wa'annan harfofi Allah yana rantsuwa da wannan littahi na alkur'ani ya ce wani kitabin mubin da wannan littahi wanda bayanin shi a fili yake karara wajen ma'anonin shi wajen lafazin shi komi a bayyane ke karara ba a cewa ban gane ba bayanin littafin kitabin lisan arabiyyin mubin da haka yace inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun mun sanya wannan littafi littafi ne balarabi dan a karanta muku ku fahimci abin da ake yi dan harko wanda Allah ya yi magana da su da suke zagi a nasarar salama larabawa ne annaban balarabe ne aka saba da littafin da halishan su dan su fahimci sakon da kyau dan su kai shi inda ya dace su kai shi wa innahu fi ummul kitab ladaina لعلي حكيم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم
wannan littafi mana alqur'ani wa innahu shi alqur'ani fi ummul kitab iya nan a cikin lul mahfuz gaba daya hatta da ake maganar inna anzalnahu fi lailatul qadr magana ce ta ɗauko shi daga laul mafu zawa betul izza sakon farko da aka mai kenan kuma daga nan ke ɗaukowa daidai bukata a taho da shi amma ɗungurungun iya cikin laul mafu kuma ce da daina la'aliyun hakim wannan littayin a wajenmu littayi ne maɗaukaki iya da daraja iya da kima kuma littayi ne tsararre wanda babu kuri a cikin shi shi ne na siffata ta alƙur'ani aliyu kuma hakim littafi ne mai matsayi maɗaukaki kuma tsararre hukam wanda babu kuskure a cikin shi
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين mana za mu kau da kai a hasu muku wa'azi don kuna mutanen banza kenan Allah da mutane sun lalace ya hasu musu wa'azi da mutanen banza ne sun lalace kenan lalacewar ku barin hanyar ku ba ta sa a hasu muku wa'azi wannan magana ce cewa ba ruwan Allah da fadda yau da bawa daman fadarar ake so komo kuma kai baka ce wani hawan mutum mutum wanda sun zama mutanen banza ne wanda mutanen ta ne ko in gida a sha musu lafiya mutanen banza ne a wannan ba hujja bace ta fata wa'azi da mutum yana da shi wanda kan ji farko farko wannan abubuwa da ake na kungiyoyi na na kisa kungiyoyi na addini na ake wanda ake wanda ya ake ake an ce mun da yawa da farko yan alƙa'ida ake mamaki ya aka yi ake samun da yawa a turai ba larabawa ba ba turawa aka ce shiga su ne sit na furno mahallin iskan da zakarci suke shiga wurin da ake lalaci zai shiga ya zaka yarda wasu wurin da lalaci bai wa kalla makai ya su shiga ya su tura sabonsu a na yadda an kai yanka tarin wani ɗan duniya ne ya suka nan wani ƙwararre ko yadda ya su kira ya ake mamaki zai da mutum ɗan duniya ta zaga ya mashi aiki ɗan ƙwaya ya kashi ko a iraki ko a shan ɗan yi haifin haka suka sa mutane shiga suke hanyoyi ko kenan na nan wa ya karantar da mu ba a ce na mutum ɗan duniya na shan lafiya wani ya lalace ina ta wani lokaci da jimawa ne wajen anika turbantis ina ka wata jarida ta kuyar suna wannan magana ta irin wannan mas'alar ka a ɗauki yan iska kurin shi ke na ƙyale su aka misali idan na ga wata malamin a lokacin wannan wani malami ne shi shi ya baka tsarin kurin wasa za a yi da aka ce gidan tiyatar nan ana ta gidan wasan kwaiko wajen wasa ana sa rido tsakanin yan kallo da yan wasa shi kenan ana zama ana jira kan za a buɗe rido ko ya ga yan wasa sun ko malami na je sai je biya yan wasa ya ce zai ba su kaza su mai al'umma guda kuran lokacin da za a kuɗi su ba shi wasu 'yan mintuna kuɗin zai bayani gidan gidan da ya tafi wasa ne da ribi da kofi kurin aka zo an daru tsohon sai mutu aka bude kurin yiwu ya ga tsohon kurin mikro ya wal ya kafa ya kurari kurin ayi kaji ayi kurin hajji ayi kurari ya wazi kurin inna alhamdulillah na hamadu wani ta ilo zai kurin bayani kurin bayani wasu na zagi wasu ma suna jiwa wasu na shirari wani yana gida da kowa gida aisha da ba kowa da irin aisha ana jiwa ita yale kuma suka wadda ne kuma suka wadda bayan shi masu jiwa suka fasa yan ihu suka fasa aka yi shi ta wallahi ƙarshen wannan zama da yawa suka wadda da yawa suka warka da suka hankalin su kun ci gaba da kayi shi aka wasu ciwon haka wanda kwana wani aka ake wani yake cewa aka shurare shi na magana ce ta cewa don mutane sun lalace ba a sha musu lafiya a ta wannan wannan wata tasha ce ta duniya za waje a cikinta shirka waje a cikinta don iska hei wata yin shurare da gani da yawa a ce a yi wata shoshi ne ko da banza ce shi mai shuka shari'a shari'a kishin kalheri sai aka tarin wanda kallon kallon lalacin ya zo ɗan waye wanda muka misali yanzu gari ba ta shi da muke wa'azi irin kan cikin akwai tauraruwa tauraruwa ta ce ta ɗan ɗan ajiyar shafi ta waye ake waje ko to ɗan zai ku waka ce kullu fulafulai amma wallahi da yawa daga mutum yawa tambaya ka san ɗan cinne wasu kiran nan tambaya wanda ga magana ka san ɗan ɗan tauraruwa ne a tauraruwa ne shi kana gane shi kana gane tauraruwa da basira tauraruwa kana gane shi kategori ne daban na mutane kuma lai da yawa suke farkawa da yawa suke kaka ba su kaka ba su taba shi wani abu ba ba su taba shi ba kullum ajiyar suke gudun kullum su fulafule ne su ji waka su ji filif su ga filif kuna yan ba su inda ake magana allah sun bai hana ce su ma sa musu wasu eh zai kai musu daga wani ya farka daga nan shi ke na gyara magana ke nan shi ne allah ce a fanadari wa an kuma zikira safahan shin za mu kau da kai daga gare ku an kuntum qauman musrifin dan kuna dan kuna mana makannata a Allah bai bar ku dan ku lalace a wasu ku ake ma wasu lalatattu Allah ce wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin arsalna min nabiyyin fil awwalin wama ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un
نعم فأهلكنا أشد منهم فأهلكنا أشد منهم بطشا بطشا ومضى مثل الأولين نعم التي وكم أرسلنا من نبي في الأولين أنا نوى كم ديوة مكا أيقود منزلين annabawa cikin yan farko an haifar da musulmi masu yawa ga al'ummomi ma'annata kun wa'annan mutane kusan halin su guda Allah ce wa ma ya ci min nabiyin illa kanu bihi ya sazi'un don kaga damla maka duk wannan al'ummomi da Allah ya ta aiko da manzanni gare su daban-daban ba wata al'umma da annabinta zai zo sai mai irgiri haka suke wani iya bugu wani ma iya zagi wani iya wulaƙanci a hankali a hankali a samu ya amsa kira ya amsa mara amsa ko shi ma bai amsa ba haka Allah ya tsara kare shi su ma annaba na farko kenan an wa annabawan Allah izgi kuma fa ahlakana ashadda minhum batasha kuma za masal awwalin Allah ce mun halakar da al'umma al'ummomi wanda suka yi naka tsananin ƙarfin Allah ya gama su kuma ce wama da masarar awali misali ɗin ko ya huce sauran koyon ƙarshe eh tabbata na zawa su ne sun nadi ya ƙari yan gaba labarin ga yadda aka da su tabbata na zuwa eh magana kenan kenan kai ga hankali ka yi taka ta zo misali an baka misali yan farko adawa samudawa mutane su mutane su da an ƙari maka labari kai ma bawa da cikin bayan Allah kenan ka yi taka ta zo kai ka gyara
ولئن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم نعم ولا إن سألتهم نجي كرمت لك أكيد وإن شاء الأمة وإن شاء زامني بس مسألة تألا تألا أقول ألا ما هل شيء بعد بس ولا إنكار بس ولا مسألة ألا تقول إن سألتهم إن ده حرزك تنبيس من خلق السماوات والأرض waye makakin halittar samai da kasai la yaquluna khalaqahunna al-aziz al-alim za ka ga maka ba wata sama wannan halittar samai da kasai Allah mabwayi kuma hada girmamawa al-aziz al-alim na mabwayi masani shi ya halice su na kenan ga kore shawa ta zamanin ba su matsala inkarin Allah na su kuma matsalar su hanyoyin biyan bukata ila hanyoyin tsani abu ta wajen wani a sami isa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala har ma a- aka ce yarda ba a bauta ma Allah da ka wajen bauta ya kabar hanya su a wajen su kamar abin da girma Allah ya yi ƙarfin bawa bai da daraja da zai iya bautar Allah kai tsaye cin su gani baka iya bautar Allah kai wani da kai bawa dole ka bauta wajen wasu masu tsarki shi a sanar wasu wasu tsagirin kuma kan nasu wannan ta hanyar wannan ruhani suke cewa wasu ruhi daban kenan suna ga bautar Allah kai tsaye baiwa ga bawa Allah ya tsaya haka nan ya tsaya ga bautar Allah kai tsaye haka suke aƙida su kina ko Allah har ma suna ga suna girma Allah Allah ya wuce haka nan me yasa suke me yasa suke tsawafin Allah ɗakin suke tsawafin zin kada ka tsawafin zin ya kan shagantaka a'a bautar Allah ce da ka akan girma Allah ne ya za a yi in zo ɗakin Allah da kan saba ma Allah suna kama wani girma Allah ne ya za ka zo ka ka da saba ma Allah su ka zo ka ke ɗakin Allah a ka zo yadda Allah ya yi ka shin a san suke ɗafin Allah ɗakin suke ɗafin Allah suke ɗafin ɗakin ka mazar so a yanzu girma Allah ne amma an ce ce da bauta Allah da kashi kullum da ɗanwa kullum ɗan adam in za ka bauta ma Allah da ka to abin zai shirin zai yawa bambata ma da ka su ma bautar ce da ka ra'ayi ne da ka sun kawo wani abu kaga a zahiri girma Allah ne girma Ka'aba ce a Ka'aba ta haɗa a jiya a kewa ta ɗaki ka na saba ma Allah suna haka ne amma ka ga ya kai su da shirka kuma manna ce me ya sun yi da kansu da kullu kansu to su ma kenan suna da aqidar Allah kuma suna girma Allah amma bautar Allah da ka ta kai suna huci da Allah ita inda zaka tambaye su waye mahallicin samai da kasai ta ne kullun na khalaqa hunna al-aziz al-alim za su gaya maka ba san ta ma Allah al-aziz mabwayi al-alim wannan shi ya samai da kasai gaba daya kaga suna sun san da Allah kuma karin bayani allazi الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون na'am Allah ce nakin Allah ce gaba da bayanin matsayin shi allazi ja'ala lakum al-arda mahada Allah shi ne sanya muku ƙasa lakum a gare ku tana matsayin shuhuda a gare ku take shuhuda waje ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun ya sa muku hanyoyi daga nan zuwa nan ta hanyar alama kaza zuwa kaza don ku sami shiriya zuwa ga wani wurin da kuke nidin zuwa wallazi nazzala minas sama'i ma'an biqadar kuma ne shi Allah shi ne ya sabakar muku ko yake sabakar da ruwa daga sama bi kadar daidai gwalgwado daidai bukata da mizir ruwa Allah sabakar da ruwa da daidai bukata aunanne ne a aune ki milimetar kaza da kaza a tsare ki kuna ganin jiyan da aka musu da yawa da yake zama zuwa bala'i da ka zama towa ambaliya zama ukuba zama musiba ya halakar da mutane da dabbobi da dukiya gaba daya kuma halakar da ku ta zama na wani wuri ya ce a yi tufana nawa aka yi kwanan nan ma ruwa ne shiga rinku nawa ma kwanan nan ma na ƙasa aka ce ƙasa afirka ta gudu ko ya zama na iya iya iya bala'i da ruwa kenan wannan ruwa allah yana saukar da shi ne daidai gwargwaro kuma kowa dai mai hankali ya san yadda ake ruwan sama inda bai tsayawa da abin musiba ba karɓar ba magana ne yawa yadda musiba amma a yi a yi a yi kuma ya tsira ya shiga kasa a yi shirka a yi kuma kwana biyu a ƙara kan su kwana biyu a ruwa kamata ma a yi wani hatsin a mai ruwa gaskiya ya buƙatar ruwa kamar kana gaya ma Allah eh, ya kamata gaskiya abin ya buƙatar ruwa ba haka ya ana ce gaskiya da ana buƙatar gaskiya ba a ce ba amma ba a kai a kai ci kamar ana ana ce Allah ya kamata ya wani shirka ruwa kenan Allah shi saukar da ruwa daga sama a lissahi fa'ansharna bihi baldatan maita kuma yace maka yaɗa wannan ruwa maka raya gari matacce ƙasa ta mutu a zubo da ruwa ta ɓuɓɓugo da tsohon tsawon sha wannan Allah ce ya ce ka zalika tukurajun nan darasi ne ake baka a gaban ka dai ake wannan ƙasa ta bushe yanzu ke an zirga ta ana jiran ruwa inda za a saukar da ruwa yau kwana biyu kwana uku aka yi ɗan lokaci kana gani ka kewaye bayan gari ka je yanzu ka ɗauki wata garin ku bayan garin ku yanzu san da mana wannan bayan da man ka zo ta ɗaya ka kewaye gari yadda wannan wurin ya rayu da ya bushe fari fat suka tana kaɗawa da kuma tsawon sha abin sha'awa to wannan abin da kake gani a gaban ka ala ta kazalika tukhraju kuma haka za a waye gari ƙasa ta ci kun ƙare kun mutu gaba ɗaya za a waye gari gaba ɗaya kun fito daga cikin ƙasa yadda ta wuce zuwa cikin ƙasa gaba ɗaya haka Allah ya tsara shi haka za a fito da ku wata rana ta kazalika tukhraju haka za a fito da ku ci gaba والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
والذي خلق الأزواج كلها Allah subhanahu wata'ala dai shi ne ya halici dukkan wata ma'aurata kuma me kina ya ce muku da shi harkar kauje ne talakar ta zakaru kuma mene ne allah shi halici komi ma'aurata komi mata da miji ne allah shi ne mahalicin wani abu waje alaka da shi wani tsanima ta allah cikin kudurai ke tsara halittar komi aure waje alalakum min alfulku da al'amma tarkabun kuma allah shi ne shirya muku abun hawan a cikin ruwa a saman ƙasa ya muku dabbobi a saman ƙasa ku hau a cikin ruwa ya tsara muku jirgin ruwa ku hau ku je ku biya bukatu duk wannan ni'ima ce ta Allah ga bayi shi ba ku dan ku hau a cikin cikin teku ku hau abun hawa na jirgin ruwa a saman ƙasa ga dabbobi na ni'ima ga raƙumina ka hau ka yi bulaguro kuma ka yanka ka ci duk wannan ni'ima ce ta Allah gare ku litastawa ala zuhurihi summa tazkuru ni'mata rabbikum don ku hau gadon gada ku zamna a gadon bayan wannan dabbobi in jirgin ne ka zamna in dabba ce ka hau ka zamna idan ka hau kuma kakkamanci ka tuna Allah ku tuna ni'imar Allah ka hau ka zamna sai ta ruwaya wadda Imam Ahmad ya rawaito haka Imam Tirmidhi Abu Dawud wata inganta ne wata sayyidina Ali radiyallahu anhu an zo mai da abun hawa da ya taka da kawa abun hawa zai hau sai bismillah da ya zamna dangalgale ya ce alhamdulillah sai karanta subhanan lalzi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun yace alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanak inni qad zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta eh dariya da aka mai dafa da ya hau bayan ya bismillah ya zama na ce alhamdulillah ta kanta wannan aya tsarki ya tabbata ga Allah subhanallazi sakhara lana hadha tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya sauƙaƙe mana wannan dabbobi wa ma kunna lahu muqrinin mu ba mu da ikon tahiyar da su ko jan su an ba dan ba da ikon Allah da ni'ima ta Allah ba mu da ikon tahiyar da wannan dabbobi kuma inna ila rabbina la munqalibun kuma mu masu koma wannan zuwa ga Allah sai ya ce alhamdulillah yesu yace Allahu akbar yesu yace subhanaka tsarki ya tabbata ga Allah inni qad zalamtu nafsi ya Allah ni na zalunci kai ni mai laifi ne fa ghafirni Allah ka gafarta mini fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah ba mai gafara dhunubai ba kai ba sai alhe dariya sai shi ne wanda iya nan sai da yace ya aminu mu'minin me kike dariya dariya mace kake yace wallahi ni ma yanda ka ga layi haka da gan manzara sallallahu alaihi wasallam yayi kuma yayi dariya ni ma na ta rasulullahi dariya me kake ya rasulullah yace ina dariya yadda Allah bawa yana birge Allah ya ga bawon shi ya ce rabbi ga firli Allah zai ce aliman abdi an wula ga fi zunubi gairi Allah iya so bawa ya ce Allah ga huta mini Allah zai ce bawa na ya san da cewa ashe ba mai gafara sai ni Allah ya san wannan kalma ga bawa yi ta Allah gafarta mini Allah ba mai gafara sai kai Allah jama'a yani mun gafara Allah ta wannan kalma rabbi ga firli fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta Allah gafarta mini Allah ba mai gafara dhunuban baka ba Allah kalma ce mai kyau kwarai a wajen neman gafara Allah amma ta Allah kan gobe mu kuma hukun aya da lokacin da zo ƙarshe Allah kan gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته